أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوام مسلمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, muna murnar haduwa da ku a daidai wani lokaci da kuma dama da aka bamu na a tsaya a saurare mu a ji dan abin da muka zo da shi a dan almajiri ne na ilimi ba kamar da shi babban malami ya kwararo maganganu ba to a saurare ni irin ɗalibai na ilimi za a ji daga bakin ɗaliban ilimi ne ba shi da shi malam kabiru ya ɗebo maganganu haka nan ba wannan littafi za mu karanta insha Allah ta'ala kamar da aka tsara da shi a hannunku amma akwai yashin fuda da za mu iya gajera kafin fara karatun na shi littafi ɗin shi wannan karatu za mu na ilmin mustalahil hadith wato ilmin da yake bayani game da kanikanci da tantancewa tsakanin abin da ya tabbata a jingina zuwa ga manzan Allah sallallahu da abin da bai tabbata ba shi wani ilimi kwata-kwata wannan shi ne babban manufar da ke gabansa tantance menene wadda aka ce annabi ya faɗa ya tabbata ya faɗa wanne ne bai tabbata ba wannan shi ne ilimin musulal hadis to yi mukaddama da muke so mu gabatar a kai shi ne a gaya wa mutane tsarin yadda hadisan manzan Allah suka biyo da matsayin sunan manzan Allah a cikin addinin musulunci a gurguje Allah maɗaukacin sarki in za mu itana cikin sotul bakara bayan jeho annabi adam zuwa duniya da kuma alkawarin da iblisi a gaban Allah cewa sai ya batar da mutane ya faɗa cikin sotul araf da cikin sotul isra'i cewa lallai sai ya la'atali kan na zurritahu illa kalila cewa sai halakar da zira annabi adam sai yan kaɗan a can araf kuma allah ya ce mashi ai inna ibadi laisa laka alaihim sultan bayina ba ka da iko a kansu kenan allah bai musun cewa shaidan zai halakar da mutane ba amma dai allah ya keɓance wasu cewa to ban da su ba za ka iya ba to makamin da allah ya ba mu cewa ne da keɗan ba zai iya da mu ba shine dai a bakara da allah ke cewa fa'ima ya attannakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khawfun alaihim wala hum yahzanun shiriya za ta zo daga gare ni wanda ya dauki shiriyar nan babu tsoro a kansu babu bakin ciki tare da su da haka wayannan su ne bayi wanda su rayu wannan shiriya su ya zama bayan Allah wa'ancan da shedan ya ci shi ma ba zai iya ba kuma Allah tabbata mai eh ba za ka iya da su ba ita shiriya kamar da malamai suka ce huwa ilmun nafi alhuda abin kenan alhuda shine al-ilmun nafi ilimi wanda ke da amfani wanda ya sa ka ka iya sanin Allah ka bauta Allah ka san me Allah ke so kai ka san me Allah bai so ka bari wannan shine ilmun nafi ba wai tara karatu ka haddace kaza ka haddace ka iya irabi ka iya fitar da kaza ka iya ba shine al-ilmun nafi ba ta yi ma ya zama al-ilmud dar wannan mai cutar da kai ne amma ilimi amfani shine ilmin da ya kai ka kusa da Allah madaukakin sarki ilimin da ya kai ka wajen Allah madaukakin sarki shi ake cewa ilimin lafiya to ilimi a wajen musulmi kuma yana yana haduwa ne yana da haduwa ne a cikin fadin Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune alqur'ani sannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sune ilmun nafi kuma qur'ani da sunnan manzon Allah nan ne kadai babbuga ta samun hukunce-hukuncen addinin musulunci a ƙur'ani kuma allah maɗaukakin sarki ya ga mana cewa ba za a ɓata shi ba la ya tihil batil min bayne yadayhi wala min khalfi wato banna ba ta iya tunkaro ƙur'ani ta gaba ko ta baya babu shakka ba irin ƙoƙarin da ba a yi ba na ɓata ƙur'ani amma allah bai ba da dama ba allah ya takura an yi tun a da a gurɓata ƙur'ani bai yiwu ba saboda ƙur'ani yanzu ka je ka ƙara aya guda ɗaya ƙur'ani kana ɗan islamiyya zai ce maka a wannan fa ba ƙur'ani ba ne ba fa malami ba ɗan islamiyya zai ce maka bai da wannan ba ta ƙur'ani kana zuwa ka ce mashi ƙulhuwallahu ahad allahu samad an fahimta wa kana qabla wa kana qabla zaka fawqa al-arsh lam yati ce a'a ka shigo da abin da ba qur'ani ba dan islamiyya za ku ga wannan rikicin da shi ba fa manyan malamai ba to gaba ɗaya Allah ya tsare qur'ani sannan inda za a tare duk a koda qur'ani duniya kaf gaba da sati da an gama sawo wannan yana nan ba abin nan so ba yadda za a yi a lalata ƙur'ani da haka abin da rage wa maƙiya addinin musulunci ɗaya ne kawai su shiga su lalata tunanin mutane a cikinsa da haka waɗanda aka yaƙa lokacin sabon manzan allah lokacin su umar sai zama sun canza dabara ta shigowa addinin musulunci amma ba da musulunci ba da sunan musulunci sai zo su kawo lalata a cikin addinin musulunci su kawo tunani na banza da wafi su lalata su kawo cewa ƙur'anin ma bai adalci ba ko mai iyaka da abin da su ya faɗa kenan ƙur'ani ya fifita namiji bai daidaita da mace ba da kaza da kaza irin abin da su iya kenan amma shi dai matanin nassin ƙur'anin ya fi ƙarfin taɓuwa kuma duk wannan shirman da su kawo shi ma za ka samu mene malamai za su wanke shi duk shi ba da za a faɗa ƙur'ani a ce kaza kana nan a nan masallacin aka ba dama nan za a warware shi yadda muke ɗin nan ko mun girmanta in Allah da tare mana sai wani ya warware ta koda ba malami bane kato bajibin malami sai kaga Allah ya sa haske a cikin wannan lamari din to inda kuga Allah ya kaukani haka Allah ya tsara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah ya tsara sunna ne ta hanyoyi daban-daban na farko ta yadda sabon manzon Allah radwanullahi alaihim suka tsaya tsayin daka wajen haddace sunnan manzon Allah za su je makaranta su koyo sannan kuma su kanta da iyalansu kuma su kawo mutanen duniya har ta zama ma idan mutum ba zai wuje makarantar mazan Allah kullum ba sai a raba aiki kai da makocin ka zaka ce to malam idi eh kai kwana biyu ka je ni in zauna a hidima a gida kwana biyu kuma ni ma in je haka suke wannan tanawu wannan yaje wannan yaje hadisi umar ke bukhari ke cewa misali ne akan haka wanda umar aka roto cewa ya makocin shi ya je ya dawo ya da labarin cewa an saki matan manzon Allah umar ya tafi yamma zai tafi madina cikin gari kayan shi ma bai gama shiryawa ba ya je bincika ya tabbatar da abin tanawub ya kai haka to suna wannan abin sannan wasu daga cikinsu kuma sun kai gama suna addu'a suna sa manzon Allah mai musu addu'a wajen su iya rike abin da yake faɗa kaman Abu Huraira ya roƙi manzon Allah masa addu'a kusan a hadisai daban-daban Imam Bukhari to hadisi wanda ke shahararre Abu Huraira ya kai ƙara hadda annabi mai addu'a kuma Allah ya sa ya fi bargon da annabi mai addu'a ciki Allah ya sa bai manta hadisai din ina fatan fahimta sannan wasu daga cin sabai tun a lokacin in annabi ya faɗa suna zuwa su rubuta su kwafe kyamkyam littafin na nan tare da su sannan baki in suka zo garin za su kuma lokacin annabi kan ce a rubuta masu karatu a rubuta ta hadisan manzon Allah sallallahu har manyan sabai irin su Ali dan Abi Talib suna da su a rubuce wani lokacin rubuta hadisai da haka sun kiyaye hadisan manzan Allah ta hanyar hadda da ta hanyar kuma rubutawa sannan ta hanyar karantar da 'yan baya wani daga cikin matakan da sabai suka wajen kiyaye manzan Allah hadisansa kuma annabi ya ji daɗin haka kwarai da gaske bayan rasu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi ƙasa a gwiwa ba haka suka ci gaba da yaɗa sunan manzan Allah da dukkan wannan ma'anoni din sun bar gararansu sun bar gidajensu sun tafi wurare daban-daban wajen yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karantar da mutane alqur'ani su karantar da su tafsiri sannan kuma su karantar da su sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fassara masu kuma su aikata aikace a gani sun ci gaba da wannan to inda aka fara samun matsala a lokacin sai na Umar da aka fara cin kasashen kafari yaki kamar kasar Rumawa Rome ban ce Roma ba Rome yes a kasar rom an ce rom wato wata kasa ce mai faɗi a wancan lokaci ɗin tun daga syria kama da filistin da suwaye a duk suna ƙasar rom ne a wancan lokaci ɗin duk suka suka yadda suka musu wasu musulunta ɗau'an jin daɗin su haka amma inda fitina ta fitowa shine waɗanda aka yaƙa wajen farisa in an ce farisa a lokacin tun daga iraki har zuwa Uh, iraki iran afghanistan da sauran wuraren duka ana ce da su farisa a wani lokaci din to musamman ita iran din a lokacin wannan iran da kuke ji wanda in shi ake ciki din nan yau to lokacin bauta wuta suke suna bauta wuta sama da shekara dubu ta mutu ba wuta allah karawa wani bata jama'a kayan da allah an zaɓa wuta wani ba sai abuta wuta kuma wadda in ta tashi gobara ba ta abin da take bari ai sai wani mai dan daɗi ko ko abota allah kiyaye inda ma za a bautar ko Allah shi yayi to bauta wuta suke yi da aka karya su kuma ana suna ganin sun fi kowa karfi a duniya a lokacin da aka karya fada su suka tabbatar da ba da suka iya sai suka yi munafunci kace to bari su shiga musuluncin don su bata addinin musulunci haka suka ringa yi tun a lokacin khalifa Umar suka fara wannan take-taken shi sa ɗaya daga cikin sai lallabo ya lima sayyidina Umar wuka a ciki ya kashe sayyidina Umar haka suka je su din da suka fara shirye-shiryen har da aka je shi ma sai na aliyu aka kashe shi suka ci gaba da wannan makirci suna kawo miyagun tunani cikin addinin musulunci su da suka fara kirkiro hadisai na ƙarya tun ana kirkiro hadisai na siyasa yaban bangaren aliyu da sauransu aka je suna bar na aqida da na ibada lokacin khalifa in ba na manta ba abu baji abu ja'far ba ba almahadi ba wannan wannan khalifa albasi akwai wanda aka kama cikin zindikai yana kira hadisai na manzan Allah da aka kama shi sai ce to ai yanzu shi ko an kashe shi a aikin banza saboda ya riga ya yada hadisai sun fi dubu cikin musulmai tun kuma da na ƙarya ne ya ce za ku yi da wancan da na yada khalifan sai ce ai kai aikin banza muna da mazaji waɗanda za su sarariya su tankaɗe su tankaɗe su zubar da abin da kai ya ce kamanta muna da irinsu abdurrahman al-mahadi muna da irin ibn mubarak muna da siya ya ringa lissafo jigajigan malamai masu sa rariya su tankaɗe su bar abin da tabbata da abin da bai su watsar da abin da bai tabbata ba da haka alhamdulillah mu addinin musulunci Allah ya tsare mana shi wayannan jihadi zadin wannan jigajigan malaman tun daga wancan lokacin Allah bai taɓa barin duniya ba irinsu ba duk sanda aka samu lokaci wasu ka mutu Allah sai sa wasu su ci gaba da wannan aiki din har ya zuwa yau akwai wanda in ka kaga hannabu ƙarya ko kai ma hadisin ƙarya zai ce wannan ba hadisin manzon Allah ba ko ce wannan hadisin munkar ne ko da'ifi ne ko mawdu'i har yau ana nan a wannan muhaddisul asar shine malam Nasiruddin Albani wanda a wannan zamanin aka yi shi sai da ya zauna ya wannan aiki na rairaye hadisan da suke na ƙarya da wanda suke da'ifai da suwaye duk sai da tantance wannan kusan kutubu sita sai da masu wannan aiki din to kun ji inda asalin abin ya taso samun wannan makareta da masu lalataccen tunani da masu rashin karfin rike karatu shi sa malamai suka asasa wannan ilimi tun a lokacin tabi'ai aka fara haka kamar da imamu musa rawato da in suka kace manzon Allah ce kowa sai wa da kunne je aiki to amma daga bafa in kace annabi ya ce sai a ce ka faɗa mana waye ga maka tunda kai baka annabi ba in ka faɗa sai a ce to shi wa gaya masa an fahimta to in ka gama faɗa sai a ce to wane dan wane ba ka labari haka zo ka aras tashi ka ba mu je kawai shirmi ne kawai an fahimta wannan eh to wannan eh za a yansa hadisin shi ba matsala kun fahimta daga yadda abin ya fara kenan ana documenting har zuwa ga aka yi wannan abin aka zo aka tabbatar da abin a rubuce hadisan manzon Allah ga sanan alhamdulillah suna nan yadda ya kamata kuma ga hadisi na ga littafai rubuta da matsalar hadisi na tantancewa da ilimin da ke da alaka da wannan ta guje shi wannan ilimi na matsalar hadis kamar da ake ji ilimi ne da ke kwan tantance maka sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi kun ga za ku gane muhimmancin sa ne shine ana so ka bauta Allah ne da abin da Allah ya ce ba a bauta Allah da ba abin da Allah ya ce ba duk bautar da kai ba da hannun Allah ba kai aikin banza idan ba kai sa'awa kuma sai ka sha wahala ma sakamakon bautar tsakanin da Allah wanda ya je na bauta Allah da hadisi na ƙarya ko kuma da faɗan wasu ƙatta haka ba faɗan Allah ba me yake sa da in ya je tare a wajen Allah bayan Allah ya yi maka hankali ya aje maka malamai suna karantar da kai baka da dalilin hada bauta Allah da hadisai na ƙarya ko kuma abin nan dole ka samu hadisai ingantattu da su za a ibada da haka muka ce shi hadisi masdar ne na shari'a musulunci na daga cikin muhimmanci da nan za a gane muhimmancin karatun matsalolin hadis don zai taimaka maka tantance magana an fahimta sanin sunan manzo Allah tabbata da wata bata bata wadda bata bata ba sannan abu na biyu da taimaka maka ilmu tsalolin hadis amfanin shi a wajenka shine idan kana karatun littafan malamai za su amfani da kalmomin da ke cikin wannan ilimi din wanda in baka san su ba ko dai kai dawa ko kuma ka karin kai shiru mafi karanci kai shiru ko kuma kai karya dan zaka zo karatun bulugul marami za ce rahul bukhari ta'alikan in ka zo me zaka fasara in larabta ka ce bahar ya roto shi a rataye to in bahar ya roto shi a rataye kamar ya tafiya zai ne rata a baya ko kome ne kaga akwai wannan matsalar ko rijaluhu siqatun sai ce kafafun shi aka kafa suke suka kafi a ina su mun ga irin wannan fassara fa mu an fassara mana mun zauna ga wasu malamai sun mana irin wannan fassara din me yasa saboda ba su da wani ilimi na matsalar hadis sai zo su kawo irin wannan shirin wasu sankarahu abu hatim buhati ya yi inkarinsa ko wani abu zaga suna ta abin to yana da mahimmanci ka sami ilimin don ka iya ma'amalantar maganganun malamai a cikin tafai da ake karantawa bulugul marami ne kake karatu riyadus salihi ne ne fatihul bari ne duk za ka yi suna amfani da wannan kalmomi ɗin wanda in ba su wallahi hadisan maza Allah ba su fasar maka ba dole kai shirme kowa ya kai ko mun rawanin ka sai karatun ka ya faɗi a gaban baka ya saba a gaban yara dole mu kana da wannan ilimi din ina fatan fahimta amma ba za ka koya ba to ka ja baki hadisan manzo Allah kai shiru je kai ta iziya da risalaka ko ba ka ba da su ishiri ne kai ta ana abin nan shikenan amma dai sai ka nema to Allah samu dace kamar da magali wannan littafi al-manzumatul baquniya shine zamu kanta kuma shine gaskiya malamai galib suke sa a mataki na farko amma duk da ni fuskokin ku ban yadda a matakin farko ne na karatun nan ba na ga fuskoki ne masu albarka amma za mu tafi da matakin farko din me yasa saboda annabi ya ce ai koyi da a kula da yan kasa kasa ba za mu dauki yan manyan na sama ba a ce za a zurfafa ta yadda su yan kasan kuma za a taba ba su gaba daya ba za kuma a can kasa ba ta yan kasa za su ce su yan manyan kuma su je sun gaji su ma ba a'a za mu dauki mataki na kasa kasa insha Allah ta'ala sannan fatan mu shine kafin a gama daura din ya zama mutane sun haddace littafi din baiti 33 ne kadai na san cikin masu himma wani ma din na yau cikin dare ba zai kwanta ba sai ya gama hadda halaf muna fatan ai haka din eh baiti 33 sannan kuma aka gama suka yi mu ba su ta kyauta mai matukan muhimmanci insha Allah ta'ala to Allah sa mu dace kamar da gani littafin sunan shi al-manzumatul baiquniya wato waƙe na garin baiquniya baiqoni baiqoni sunan gari ne a ƙasar Misra wanda shi wannan malami da ya rubutu malamai sun ce babu cikakken tarihinsa mai yawa a cikin littafan musulunci da ake da su amma sun tabbatar dai malami ne na hadisi ko ba komai littafin ya wakilce shi almanzuma an sai ce manzuma abu suke nufi manzuma shine waƙe ba waƙa ba akwai bambanci tsakanin waƙa da mene waƙe ne waƙe na ilimi haka da rubutun zube amma an ce waƙa shine irin ta su imru qaisi ko ta irin su shata ko su alan waƙa duk su waƙa suke ita ne nan ake da hukuncin mene akwai halasa akwai wadda ba halasa ba amma wannan waƙe na addini wanda yakan zama musahabi yakan zama daidai hukuncin ilimin da yake dauke da shi ina fatan fahimta Allah samu dace a farko mala ya fara baitukan da lokaci ya kure amma na so mu karanta ne sai mutane su san a karanta matan daga ana ta dauka duk za ku iya samu a wayanku insha Allah ta'ala malam abin da ya fara shi shine yace bismillahir rahmanir rahim abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwalu has-sahih wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yashdd aw yu'al yarwihi adlun dabitun am mithlihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما أرتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرف حقا وانتخي متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا حمل التفرد متروكه مواحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أترك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت وإن سوني baitocin wannan guda 30 da yan kadin abinda malai fara shi shine abda'u bilhamdi musalliyan ala nabi ala muhammad ina fara wannan nazmi nawa wannan rubuto nawa bilhamdu da godiya ga Allah maɗaukacin sarki an fahimta ko ina fara godiya ga Allah maɗaukakin sarki musalliyan ala muhammadin ina mai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khairi nabiyyin ursila wanda shi annabi muhammad shine mafi alkhairin dukkan wani annabi da aka aiko shi khairu nabiyyin ursila mafi alkhairi domin ta kalma khairu dama tana zuwa tana na ababu mene wato sigatu tafdil kenan ma'ana shine mafi alkhairi akan ce khairun fulanun khairu mun fulanun ba sai an ce akhyaru mun fulanun ba ina fatan fahimta to Muhammad shine annabi Muhammad shine mafi alkhairin annabin da aka aiko anan sai hada manzon Allah sufofi guda biyu ya hada mai siffar nubuwa da siffar risala malamai sun kawo bambanci tsakanin waye annabi waye manzo ko mafi yawa malamai mutane suna tafiya da malamai ma da yawa suna tafiya akan cewa annabi shine wa wanda aka yi mawahayi Allah masu wahayi cewa da wata ibada amma shi kadai ya ci gaba da bautar ba sai ya gaya kowa ba malamai sun ce wannan a tarifi ne yake da nauyi yake da rauni kwarai da gaske wanda ya fi shi kusa da daidai shine wanda suke cewa annabi shine wanda aka aiko shi ya dauki littafin wani annabi da ya gabace sa kuna fahimta annabi shi da aka shi da littafin da annabin da ya gabace shi kamar mafi yawan annaban banu isra'ila in sun zo suna ɗaukar littafin a taura ne sai su ci gaba da aiki da shi kamar da allah ce ina an zallar taurata fi ya hudun wa nur ya hakun bi hannabi yuna ladina aslamu warabbaniyuna wal ahbaru man sofi zo min kitabillah cewa annabawa suna zuwa su ɗauki a taura su ci gaba da aiki da wannan a taura ɗin to wannan wasu ka ce wani shine annabi manzo kuma fa suka ce shine wanda aka ba littafi din kamar annabi Musa annabi Isa da Dawud da Sufyan da sauransu ne wannan shine tarifi na kusa amma wanda fi tantancewa cikin tarihi bambanci tsakanin annabi da manzo shine wanda suke ganin annabi shine mutumin da Allah ya aiko shi da saƙo ko dai da littafi sabo nashi ko ba da littafi sabo nashi ba dai idan ya zama yana dangantuwa zuwa ga wa'azin zuwa ga mutanen da dama masu imani kamar mai fahim annaba banu isra'ila ba ana aika zuwa ga kafare zalla ba ne ba abokan ada na gyara hali ne da gyara aƙida ta wani sai a ce shi annabi manzo kuma shi mutumin da aka aika shi zuwa ga mutanen da suke kaumun mukhalifina mutanen da sun sha bamba a cin aƙida daban sai a ce da shi mursal kamar da ya faru annabi musa kamar da faru annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar hudu da salih in kalwa cewa sun je suna ta fafatawa dawa da wata mutane wanda suke sun saba ba aka aƙida tare da su sai a ce da su manzanni Allah sa mu dace to shi manzon Allah duka annabi ne ko manzo ne shi sa malai ce khair nabiyin ursila sai ma lai ce wadimin aqsamil hadisi idda wannan wasu 'yan karkaso ilimin hadisi ne kawai asalin wazi ismi ishara ne ita wannan zi din amma sai aka hazafi mene harfu tanbih da ke ciki shine hadhihi mada a ce wa hadhihi min aqsamil hadisi to in ba kuma ta ba dama ita ma ha wannan duk tanbihi ake ce da ita ba wai dole bace a cikin jimlar ismi ishara gaban ce hadha hadhihi to dole sai na ce haza ina so in shara a ina ce za dal gulam ina nufin hadal gulam zan ce dhil fatat ina ce nufin hadil fatat kun gani to shi yasa sai cire wannan saboda tsarin waka ya tafi daidai khabar din wannan kuma mutada ne khabar din shine idda ma'ana wadi iddatu min aqsamil hadisi. kun fahimta ko wa'annan wannan baiti na wannan manzumatawa iddatu me ma'ana iddatun ‘yan adadi marasa yawa kun gane iddatun ‘yan adadi ne marasa yawa min a ƙasamil hadisi na karkasuwar ilimin hadisi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ishara zuwa ga ita wannan wannan littafi zai rubuta kenan ina fatan fahimta sai ce wa kullu wahidin sannan kowanne ɗaya daga cin karkasuwar ilimin hadisin da zai ambata a ta wa haddau kowane ya zo da nashi haddi din abin ke cewa haddi shine definition wato ta'arif ko ne aka faɗa zai zo da ta'arifinsa in ya ce maka hadisi sahihi hadisi da'ifi hadisi hasan hadisi motsari ba ka da kyale ka ba in ya ce maka hadisi sahihi sai ce maka to sahihi abinda ake bada sahihi shine kaza da kaza da kaza shine ko ne ya zo da mene nashi ta'arifin da nashi bayanin jama'an fanci baitin ko ko kullu wahidin ata wa hadda kowane ɗaya ya zo da bayanansa da definition ɗinsu da ta'arifinsa malin sai ce awwalu has sahih na farkon hadisan karkasu hadisi shine sahih wanda shine mafi kima daga ciki mun samu kashi na nawa kenan kashi na farko wa sahih qismun min aqsamil hadis ko to ya malakan cewa kullu wahidin ata wa hadda me haddan hadisi sahih kenan sai malin cewa huwa mattasala isnaduhu shi ne wanda isnadin sai da ya sadu da juna an samu saduwar isnadi isnadi abinda ake nufi shi ne wannan salsala da ke tafiya zuwa ga matanin hadisi shi ake wuce isnadi misali ka ɗauki baka ce haddasana humaidiyu sai haddasana humaidiyu abdullahi bin zubairu zuwa haddasana zuwa ƙarshen dai make suna matani din to wa'annan haddasana fulanin fulanin mutanen da ke cikin wannan abin su ake ce mene shi ake ce isnadi jawabin wani abin ko yadda za mu jeri a nan wajen haka mutane ke cikin wannan kujerar za su iya zama a sinadi a misali muna so mu yi abin da zai da zai zo kusa misali sai malamin nan ya ce malamin ya ga masa a tafi haka to dole ya zama cewa sun sadi kamar da ake ganin su yadda za mu cire malam mai rawar na gaba da cire ki za ga wani gibi a wajen to za a ce isnadi ya sadu akwai matsala bai sadu da juna ba to dole isnadin hadisi sai yi sai ya zama ne ya sadu da juna tun daga farko har zuwa sa kun fahimta ko sai ya zama babu gociya babu tsinkiya a cikin wannan isnadi wannan shine sharadi na farko ina fata an fahimci ma'anar ko ko misalin abin da ake cewa isnadi to ya zami mu gane hadisi kaza isnadin shi ya sadu kai ka zo daga baya wani ya ce haddasana fulani an fulani ƙala akwarna fulani ya za gane wani da wani sinadin sadaje ne kun gani? to a nan wajen sai ka koma idan abin da ke cewa kotubar rijal littafai da suke bayanai game da mazajen hadisi din so ne duk da kake ji haddasana abdullahi haddasana fulano ko ce qala haddasana malikun annafin anabi umara ko qala haddasana al-laythun anna zuwa karshe da kake ji dai to waɗannan mazajen da kake ji akwai littafan da suka sauka aka rubuta su saboda musamman aiki da bayanin waɗannan mazajen za su yi maka bayanin wannan mutumi da ake cewa misali mu ɗauka a ce imam malik ya ce haddasana imam bukhari ce maka kala haddasana abubakar ibn abi shaiba na'am abubakar ibn abi shaiba waye shi dole za a karanta a ina aka haife shi ina ya taso suwaye malamansa shi kuma suwaye ɗalibansa sai an yi wannan binciken ina fatan fahimta saboda rashin haka ba za zai haifar da matsala shi kuma yace qala haddathan lays bin sa'ad shi kuma za ce tuwai lays bin sa'ad din shi ma sai an bincika shi in yace qala akhbarna malikun ko kuma ya ketare ce ibn shahab zuhri sai cewa ibn shahab haka dai har zuwa ga manzon Allah da aka danganta maganar sahabi shi an zo kan shi ba wani bincike da za a yi inda ya tabbata sahabi ne amma waɗannan sai an bincika a ga to waɗannan da aka ce suka ce sun roto a wajen juna sun ga juna sun zauna da juna garinsu ɗaya a ba garinsu ɗaya sun taɓa tafiya zuwa garin su wane ɗin ina fatan fahimta yanzu misali muna wannan zamanin wani cikin ko bai taɓa ganin malam awa albani ba wani bai taɓa ganin malam jafar ba halan wani bai taɓa ganin gero argungun ba ko misali ba na ce to yanzu kawai mutum kawai sai ce malam gira ko kuma malam albani ya ba shi hadisi shi kuma bai taɓa zuwa zariya ba tsakanin da Allah sai mu haɗu kuma shi albani san da ya zo garin ya bari shi ba a mahaife shi ba hala mai shi albani ya mutu ya mutu shekara ta 2013 ko ko 14 shi kuma haife shi shekara ta 2012 lokaci da jinjiri sanda aka albani ya rasu kuma yace albani ya ba shi hadisi na mu ansa kaga an samu matsala kenan a wajen to da haka suna bincikewa tsaf a gane shekarunka da kuma ina ka taso ina aka je ina ka je karatu da aka littafai da da yawa aka rubuta kan wannan tantace abin shi sa ilimin hadisin da kuke kallo to kuma yana jan kuɗi dodon zai karatun hadisi sai ya kashe kuɗi sai ya cire ruwa ta kuɗa don sai kaje ka sai littafi akwai alkamalu firjal akwai tazibul kamal ina fatan fahimta alkamal na bi afir sannan kuma tazibul kamal na mizi sannan kuma tazibu tazib shi kuma ibn hajar taqribut tazib shi ma ibn hajar sannan ka je ka kanta irin ka sai irin asiyar alamin nubala da dai littafai da aka rubuta kan wannan matsaloli din ina fata musu kuma duk kana bukatar sai ka riga bincike ko ne daga mai mujalladi 20 da kaza sai mai mujalladi 30 sai mujalladi 5 ga sanan sai ka je ya zaka je ka samu irin su mizanu i'tidal da lisalin mizan wancan na zabi wannan kuma na Imam Ibn Hajar duk kana bukatar ka sai sai ka aje a wajenka dan gano wannan matsalar isla wayannan abun da ake faɗa daka ba wani ka danci hadisi sahi ko da ifi a ba kawai ka sha ruwa bane ka ce ina gano na inganta ina wata fahimta in ka ce da ifi ba kuma kawai mutum zai share ce wannan da ifi ne ba haka ake ba jama'a muna da wani malamin mu Allah ya kanshi da rahama mal Ahmad Kauru watar muna zaune muna karatu yana mana tafsiri sai aka zo hadisin da kun san akti muktaru a hadisin nabawiya akwai hadisi ke cewa duk wanda ya bar ma yashi ta wuce shekara goma sha biyu idan ta yi zina laifin na kansa kun sa kowannan hadisin to shi wancan din ba fulatani ne kasan al'adar fulani ba a wuce wannan shekarun ba aure ba in aka wuce kuma laifi ne shi kuma amukar ya so cewa ba dole ba ne sai an aure a wannan shekarun ana in mata aure ma ko da ta kai shekara ashirin ko ta wuce haka sanda dai auren ya samu sai wani ce atta fau ga hadisin manzan Allah shi kenan shi kuma sai malam kauri ce mashi a ai wannan hadisin da ka ɗauko hadisi ne da ifi da haka ba magana ba ka hujja da shi ba kenan tunda da ifi ne to ana magana sai annabi sai kuma malam kauri sai ce to ai yanzu in ka ce haka to zaka ce annabi ya kantar da hadisi ya saba ne gashi shi sai da shekara 18 ne mata aure na Fatima sai ce to shikenan tunda ka ce na hadisin da ifi ne kai ma na raunata ci naka hadisin kai ma na raunata ci wato abin ya zama siyasa tun da ka ce na wanda ibi ne to kai ma yanzu naka na ronta shi kaga dauka abin wai abu ne daga wanda kai da shi kace ingantacce wanda baka jama'a ba haka ake maganar hadisin ba da kake kallon shi wannan fa mataki na farko ne guda ɗaya gyal a cikin matsalar shine ittisalus sanad dole isnadi ya da juna kuma sai an bincika ba haka kurin ake ba amma kan gaban ka ya faɗi ya kai dan uwa kace ta ina zan iya sayi wani littafan ina zan iya karanta su a'a kaka damu mewa kai ne muhaddisul asr ba a sani ba amma sai ka tashi kai da gaske ne duk wanda ka ganshi da wata baiwa ya tashi yayi da gaske ne Allah ya buɗa masa ba a yi da baiwa ba ta yi da kasalalle mar himma mara kwazo ana so ka tashi kai ne mewa Allah ya kinsa wata basira da kwazo a tare ka amma ka kika kokari ne kawai kuma idan ka riga ka saba da waɗannan malaman ba wani awala banda an ce maka wane ka san yaushe aka haife shi ka san da ya tashi Allah dai samu dace mun ji sharadi na farko na hadisi sahihi sharadi na biyu sai malai ce wa lam yushadda shine ya zama hadisin ba a shazantar da shi ma'ana bai zama shazi ba hadisi shaz abin suke nufi da shi kuma shine riwayatu thiqa al-mukhalifa liman hu awsaq minhu shine thiqa amintaccen mutum in sun ce thiqa abin suke nufi shine wanda hada siffofi guda biyu zamu zo mu ji su yanzu shine zama adili sannan kuma ya zama kenan mutumin kirki ya zama kuma yana da karfin hadda da kiyaye karatu wanda suke cewa thiqa to idan aka sami irin wannan mutumi din ya roto hadisi sai hadisin nashi ya sabawa wanda ya fi shi nagarta shi mai nagarta ne amma ya saba wanda ya fi shi nagarta sai ya ce to kuma ba za su haɗu ba sai ya ce hadisin shi ya zama shaz to wannan shuzuzi kuma rauni hadisi shi kuma dan uwan shi sunan shi suke ce mahfuz ina fata kun fahimta kun gane misali yanzu wani ba ku misali a nan wajen bari da suna wannan musa mai suna abubakar wannan kuma usman wannan kuma sai musa mai suna abdullahi sai suka zama sun karatu wajen Usman da Abubakar da Abdullahi sun karatu wajen Usman ko ga malam Ilyasu ga malam Hamisu duka sun yi karatu a wajen wannan sai zama da malam Abubakar da malam Abdullahi dukkan su mutanen kirki ne masu gata ana iya an san magana su aiki da ita sai suka zo suka ce duka Usman ya karantar da su amma sai suka kawo ruwaya tana cin karo da juna kuna fahimta cin karon kuma da ba za su haɗu ba ba za ce ziyarci ilimin ba ne gashi na haka misali wanda ce farlan Allah guda bakwai ne kun fahimta shi kuma malam usman sai ce maka ya ce shi kuma malam abdullahi sai ce maka shi kuma malamin ya kanta farlan Allah guda uku ne annabi ya ce farlan Allah guda uku ne to da uku da uku ba su maɗaya ba ina fatan fahimta to yanzu ya zami kenan in muka ɗauke muka ce duk daidai ne akwai matsala domin wanda ya ce uku ne idan kai uku alwala ta yi wanda ya ce guda bakwai ne idan kai uku ba zai bi ka sallah ba don alwala ba ta yi ba to za a yi kenan dole a san matsaya dole a tarjihi a wajen sai a ga cewa su a duba cikin su waye ya fi lazimtar wannan malami waye fi kwakwalwa mai karfi waye fi adala da nagarta sai a ce to tashi sai a rike ta aiki da ita ta dan uwanshi mutumin kirki din sai a ce to tashi ta zama shazi wannan kuma tashi ta zama mai kenan mahafuziya to idan ko sun kankan kan wajen nagarta da kuma ya zami kenan kuma ba a sarri a cikin hadisi kuma shi ne sai a duba cikin 'yan makarantar malam usman akwai wanda ya roto wani hadisi sai a ce malam ilyasu shi ma ruwaito da malam shi ma da bashi na amanta sunan mina ba kama malam hamisu sai a ce to da malam su masu ruwaito hadisin kuma su ma masu nagarta ne to sai a hada da nasu sai a tashi wannan aka da guda daya kun fahimta shi ne ruwa siƙa amintacce wadda ta faɗa wanda fi shi aminci ko ya taɓa mutanen da suke irin shi masu aminci sama da ɗaya to wannan ruwa wadda ta saɓa ita ke ce mene shaf an kiyaye ko wanda mai nagarta ita kuma ya sunanta mahafur ina fatan fahimta to dole rikici kenan shi fa dama abin sai da misali kuma ana gudu ne fa yanzu haka ba yawwa to Allah dai samu dace to a ba za mu mu karsa wannan matsalar ina ga za mu karasa insha ka ai gurgudun ne ba zai ba sai an yi bayani to a takeice dai an fanci sha aiko to wannan sha sai mu tsaya sannan auyu al kuma ba a raunata shi ba ba ce yana da illa ba illantar da shi ba hadisi mu'allal ko kuma mu'al hadisi wanda ke mai illa shine hadisin da ke doke wata matsala wadda ba kowa zai ganta a fili ba don kana da tabo a goshi kowa zai gani in a ciki ne fa sai wanda ya san ka haka ne ko haka ba to hadisi akan samu abin da illa shi kowa ya gani zai iya ganewa ina fatan fahimta misali a ci ga wani mutum da kowa san makareci ne dan tasha ne na bayan da ya faɗi magana san magana shirme ce ko in an ga wani an san cewa a cikin hadisi ai da an gan shi an ga matsala kawai to amma akwai abin da ke iya faruwa ta kankalci wasu matsaloli a cikin hadisi din sai kwararre gogagge wanda ya shiga yin batsa yake ya tumbatsa cikin sanin ke gane kaza illa ce ina fatan fahimta to wannan shine ake cewa illa su kuma mutane suke iya wannan hukuncin yan kaɗan ne cikin malaman hadisi wanda in Allah kai mu gobe in mun zo sai mu ta bayani amma ko bayanin hadisi ne ba mu gama ban Allah kai mu gobe muka zo tunda an ce akwai sashen lokaci sai mu bayani da kuma ilitafan da za a bada dama da bayanin su mutane zai kasuwa su siya insha Allah ta'ala Allah sa mu dace abin da faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuran sai Allah shi yafe mana na magana kake ne na'am ba magana ko gata to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah